والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لبيرك وترجب hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul izziya wanda babban malami a sheikh abul hassan aliyu maliki ya rubuta ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na tara wanda an yi shi hijira tara da shekara 857 ya rasu 900 talatin da tara Allah subhanahu wa ta'ala cikin shi da rahama abinda littafin yake karantarwa shine koyon ibada fiqhu ta hanyar mazhaba na Imam Malik bin Anas Allah cikin shi da rahama muna a cikin farallolin sallah wanda in aka ce farilla shine ma amara bihi shari'u ala wajhi al-hatmi wal ilzami abinda mai shar'antawa ya yi umarni ko dai Allah subhanahu wataala cin Qur'ani ko manzala sallallahu alaihi wasallam nashi ala waje al-hatim wal ilzam a huskar cewa tilas mutum ya aikata abin lazim mutum ya aikata abin to wannan abin shi yake kira da farilla ko kuma a kira shi wajibi ko a kira shi hatiman ko a kira shi laziman ko a kira shi rukunan duk ana kiran wannan abin da sunan farilla kuma aikata shi yusabu fa'ilu imtisala wanda zai aikata wannan abin in dai dan Allah yayi ana ba shi lada kuma yastahiqu al-iqabu tariku wanda zai bar farilla yana cancantar hukuma kuma a cikin ibada in aka rasa wannan abin to ibada takan zamantawa babu ita bambancin shi da sharaɗi shi sharaɗi shi ma in babu shi babu ibada sai dai shi sharaɗi kan a shiga cikin ibada ne shi kuma farilla ko rukuni ko wajibi shi kuma yana a cikin kenan ibada ne yanzu misali a baya mun yi shurutun salati aka ce taharatu ladatu taharatu kawati kaga inda mutum zai sallah cikin shi da najasa to shi sallah ba ta yi ba to amma shi sharuɗa kaga kafin a shiga cikin sallah ne amma shi farilla shi kuma an shiga sallah ne amma da farilla da wancan sharaɗi duk in babu duka kenan babu sallah ai ƙasa ƙasa uga ai ƙasa kenan fara'izun sallah arba ta ashar farillolin sallah shi abu ne na farko aka ce takabiratul ihram kabbara harama likulli musallin ga duk mai sallah ma'ana ba bambanci da liman da mamu da mai yi shi kadai mace ko namiji dole a samu kabar harama inda mutum zai zo sallah sai mance kabar harama to bai da sallah wa lafazuha Allahu akbar lafazunta Allahu akbar min da ishba'il ba ba tare da an kaurara ba'un ba ce ba saboda yayi ma'ana ta canza komi na addini ana son mutum ya aikata daidai da yadda aka umarce shi abinda na haɗi ne to ka haɗe shi daidai inda za a ce kaza za a haɗi sai mutum ya kuskure to yanzu kenan bai kawo abin ba yanzu misali allahu akbar sai mutum ya canza wasilla kaga abin zai ɗauki wata ma'ana kenan bai ka abin daidai ba shi yasa muhimmin abu ne a baban ibada ta haɗi da baki mutum ya iya faɗi da baki daidai yanzu matsalar inda za ka ce ma mutum annabi sallallahu alaihi ya ce dukkanin wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir su dari za a bashi lada dubu goma kan kare mai zunubi dubu goma daga darajar shi su dubu goma kuma zai zama mishi garu kariya daga shedani kuma ba wanda ya kai shi lada sai wanda ya zo ya yi kamar wannan ko zo da kwatankwacin wannan yanzu da ya zo karanta sai ya kuskure wajen wani kaga akwai waɗanda wani ya ce la'ilaha akwai mai ce la'ilaha kaga akwai masu wannan maimakon la ilaha sai mu sai ce la ilaha illallah ka gani to in mutum ya kuskure yanzu ko da ya yi ɗari in ba daidai bai hudu ai bai kamar bai ba saboda shi ba daidai bai hudu kenan labun da ibada ana so a kata daidai to in ku har haka ne kaga ashe abubuwa na ibada ba za su yi ba ba tare da ilimi ba shi musulunci dan ilimi shi ne za ka ga sau da yawa masu yin tarkini sai ka ga maimakin mutum yana raye a karantar da shi addini a yi ta ilmantarwa limamin ya yi da sallah ko ya mamamu abubuwa ba a bar mutum ba ya bar duniya bai iya faɗin la'ila illallah ba ba to yanzu ita anam saras ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna allah arsta mu da cikawa da ita wanda magana shi ta karshe ta zama la ilaha illa allah zai shiga aljanna sai mutum ya rayu shi kawai abin da yake wadi la ilaha to yanzu in ya zo mutuwa da zaka lakana mai karma shahada ta kokarin ka gyara mishi haruffan kai ya wade ta daidai ko kuma ta kokarin ya iya da kwamar da yake shi da kanshi na magajin mutuwa da ganin mala'ikan mutuwa da ɗacin mutar rai da wannan zai shi shi yanzu ga tashi hankalin da yake ciki kuma shi harfan ma bai iya waɗin su daidai ba to da wannan kashi ka gyara mushi waɗin ko kuma ka mushi abin nan to kuma abin da zai baka maki ina ga an sa mutum cikin kabari ya bira annabi sallallahu alaihi ce alqabr awwal manazilil akhirah kabari shine farkon masaukin lahira fa inna jaminaha fama ba'dahu aysaru minhu in ya kubuta fa ma ba da wa'asar mini don abin da zai zo ba shi ne fi sauki yanzu an sa mutum cikin kabari lokacin da munkaru na dama na kiro yana hagu ya fara dira cikin kabari ga duhun kabari ga tashi hankalin kabari ga kuma yana jin karan wata takalma mutane yanzu tun a duniya yana shakar iskar duniya tunda ita duniya shine gidan aiki barzaka kuma ba gidan aiki bane ba barza an shiga kuma neman sakamako to yanzu bayan an sa mutum cikin kabari yana rayuwa ta barza a lokacin yanzu zan dinga kokarin lakana mai kalmar shahada da wannan yaji yana cikin kabari wa ka dauki misali sai ka ce ya abdullahi uzkur qawlan ladhi kharajta alayhi min ad-dunya wa hiya shahadatu alla la idza ja'aka al-malakan al-kariman yas'alani an dinika wa nabika fa qul allahumma rabbi al-islam yanzu yana cin kabari yau kake lakana mai kalimatu shahada wanda a duniya ma da ya mutu bai iya hudun ta daidai ba kun nura kenan dole akwai bukatar lalle yan uwa musulmi ne kokari mu koyi ilimin addinin mu kuma shi abin da ake so a koma ina kake ba an ce ba dole ne wajen wani za ka yi karatu ai kowa da koyi limamin shi abin da ake so ko wajen limamin ka ne ya koya maka ko wajen limamin ka ne ba dole ba sai kurwan almuhimmu dai kasancewa in har ba a yi ba daidai to aka ce lahira abin ma da akwai barazana lalle saboda Allah ya kasa matakai matakai ne dan adam lokacin da babu mu aka samar da mu hal atara linsanu min min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura da babu mu sai yanzu aka sami mu gidan duniya kuma waccan rayuwar da muka yi ta alamun zarri ba za a tambaye mu ba akai yanzu wannan rayuwar da muke kaɗan ɗin wannan ita ce kaɗan dama to yanzu ita wannan rayuwa ita ce gidan aiki da in yi mai kyau ita ce za mu samu to yanzu ya yi barza shi kuma barza shi ne ma bai da shi'ai tun da ai ba kiyama ba za ka je kenan wannan tsakanin da kake kai ba a duniya ba kai ba a lahira ba shi ake ce ma mai barza to yanzu wannan rayuwar tamu ta barza ita wannan rayuwa ba rayuwa ba ce ta yin ibada saboda ima idza mata al-insanu in qata amalu in dalimi ya mutu duk aiki ya datse yanzu duk ayyukan mu kenan lokacin sun datse sai abin da muka kaddamar to a nan gurin kaga fa ba zan can kuma wani abu amfane ka kenan lalle mu yi kokari mu kiyaye daidai shine yace takbiratu lillahi kulli musalli kabar harama wannan ga duk mai sallah liman bai dauke ma kabar harama inda zan zo shiga sallah sai nan mance ban yi makabar harama yanzu sai ina bin liman liman bai dauke mu ba dole kawai ban da sallah saboda ita dole labudda he ka kawo ta sai kuma wala fadu har Allahu akbar inda zan kawo ni lafazin da ba Allah ba yace Allahu azam duka bata yi ba ko al-kabir duka bata yi ba min ghairi ishba'il baba yana kaurara bana kaurara wannan ba'ul jam wala yajuzu ghayruha in kana yusulul arabiyya in dai mutum yana kyautata larabci sai kuma sauƙin musulunci yanzu musulunci ya ce ai kaza aka ce ba a cewa dole dole sai wannan saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma ana zance inda ba iko ina rashin iko yake mutum ne ya musulunta yanzu ya musulunta magariba za yi nisha an yi an yi a koya mashi Allahu akbar bai iya ba yanzu kawai sallah zai bi ba ce ba zai dole sai na iya ko a ce to dole sai ka tsaya ka koya to sai ya sallah mutum ne ya musulunta kurma ne ka gani to ya ka iya da shi kurma ne ya musulunta yaya ne za ka yi kamshi abin dole shi kenan haka nan za a tsaye gwargwadon wannan in kana musulun arabiya amma man la yusuna fa ila yadkhul bin niyya dun al ajamiyya wasu ka ce zai shiga da niyya ba da wani yaran da ba larabci ba wa ila yadkhul bi lughatihi wasu ka ce sai shiga da lughashi kan misali sai ce Allah shine mafi girma kenan mai makwai abin da zai faɗo wannan bi lughatihi da yaran shi na biyu anniya bayan ya kasa da bil ajamiyya shine da yaran da ba larabci ba shi yake ce ma ajam الثانية anniyatu bayan ya kasu da bin qalbi da kula fi sala ya nufa ta a zuciya shi shiga sallah al muayyana sallar wadda take muayyana a zuciya shi yanzu zamu yi mun yi magariba ko to a zuciya shi zaman to kudurta magariba ce kar ya zama a zuciya shi kudurta asuba ko kudurta lisha alhali ko magariba ce shi yasa kenan sai ce anniyatu shin aka ce anniya kenan shine al qasdu anniyatu shine qasdi kenan shine anniya bi an yaqsid bi qalbi ya kudurta a zuciyar shi dukhula fi salat shiga cikin sallar almuayyana sallar da take a bar ayyana kaga sai ce kudurta a zuciyar shi saboda babu buƙatar sai ya furta ya ce nawaitu kaza shi yasa ya ce bi an yaqsid bi qalbi wa yakunu qasduhu muqarina li lafz takbir kuma nufatawar ya zama yana haɗe da lafazin kafara ko abubuwan da ake shiga sallah tare da su kaga na kudirin zuci niyya kudiri ce ta zuci takabiratul ihram zaka bayyana ta sai kuma isti'aza sai basmala sai kuma aiki na dagami hannu kenan mala yace bayan ya fasira zamu ga kenan wajen abin da ya shahiniya malaman fiqhu ba samu cewa a littattafan su wanda suke magabata sun wadu cewa ga yanda za a ce na waitu kaza duka abin da suke cewa anniyato ma'alluha alqalb bigiran ta shine zuciya to nan shi ma shine ya kawo kada abin da aka samu wanda ya dan shawo su shine Imam Shafi Allah cikin shi da rama da yake magana akan bangaren abin da ya shafi aikin haji ba makawa sai ka ayyana nau'in mansab din da zaka yi ifradi ko kirani ko tamattu labbaik Allahumma ajjal wa umratan to sai suka dauki wannan a matsayin mi kenan bayyanar da niyya shi ko iya bangaren haji ne kenan zaka yi wannan lafiya amma ragowar ibadu babu wannan yi wannan shi yasa duk a littattafan da ake karanta zaka ga babu abin nan sai ka tsinawi da ke mutane na hausa ka san zai sai rubuta mujmu'un niyyat akwai littafin mujmu'un niyyat to a cikin ne zaka ga sai ya kawo maka niyyar sarkin bawli da wato masalin zakar min al-bawli da wato nasar dubur min al-ga'id da wato kaza ka gani sai a kama wai kowanne niyyar tsarkin bayan gari tsarkin bawari sallar kaza sallar kaza amma duk Allah ta zaba da ka duk babu to nan ma shine shi ma mai iziya sai ke gaya mana cewa kenan wa yakunu qasduhu al-muqan li takbirat sai ce bi an yaqsida bi qalbi ya nufa ta a zuciye shi yanzu tun da nufatawa a zuci ne ba taba samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na waitu kaza kaga ai shi ko ya sallai kuma salasan da ya zai kabar harama ni ya kudurta ce a zuciya bai koya ba to zu misali sai na ce za ka yi sai ka ce niyya kuma niyyar na waitu kaza yanzu shi kuma bai koya ba can kenan yanzu kamar ina cin gyara ne ga wani abin da kenan ko amince shi ko kaza to shine kuskuren duk abin da ya zo kawai na addini mu yi iya daidai wannan wala yalzamuhu at-ta'arrud fi niyyatihi bai zama tilas ba التعرض كبجرو أنير كبيني يتيني عدد ركعات كما إن زوبنا بجرو بأزيتياتا مثالي نية صلى ثلاثة ركعة ba hoda baki ma ake zance a zuciya ma ba bukatar na halarto da cewa magariba raka uku isha kaza a ba lazim bane wani na bujiro wannan abin duka saboda akwai takalifa ci inda za a ce maka tunda ita niyya ai farilla ce go yanzu sai aka ce ma furta ta dole sai ka furta ta ne niyya ta yi to ai an gama ka da aiki in dai tunda dai ka yarda niyya farilla ce akan komi anniyatu sharqul li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal kowane aiki innamal amal bin niyyat ko to sai aka ce ma ko ita niyya sai ka ce na waitu kaza to yanzu shigowa masallaci ai ibada ne akwai bukatar mu ce to me niyyar shiga masallaci duk abin da ka sani yanzu dole ya zama zaka hudda zakka ya kawo da niyyar zakka zaka yi kaza ya kawo da kaga ba da ne zama duk mutane su da ibada ka gani to amma ba wannan bane ba alƙami sanabiyar an ruku ruku shi ma farilla ne aka malu aka ce cika shi an yanayi an yana haniya ya zaman to ya tankwara ya durkusa bi hatta ta yanda ya sauya zaharu unuku yanda zai zama bayan shi da wuyan shi su miki wayan su barku batayi kuma guyoyin shi ana buƙatar su ma ya zaman to ya kafa su ya miƙe su kenan kar su tankwara haka wa ya dawo kafai alaihi ma kuma ya bude yatsotsin shi sai damki guyoyin nashi wa ya ja fiyar rajulu namiji sai nisan tamir faƙai marafikin shi an jambahi daga haƙarƙarin shi sau da haka wannan gwiwa hannun shi nisan ta ta daga haƙarƙarin shi wala yana kisar asabu kar ya sadda kan shi bal ya kunu zaru mustawiya ya zama bayan shi yana daidaici a nan sai ce wa jafin rajul marfaƙai an jambai namje nisanta a hannun shi daga kui'un shi daga gwiwai daga haƙarƙarin shi mana akwai ta wannan da su malikawa da wasu daga malamai suke bambata tsakanin sallan mace da namiji cewa in mace ce ana buƙatar ta game ta haɗe a wajen tsayuwa ta game ƙafafuwanta a wajen sujada ta tattare wajen ruku da matse kenan a wannan kinta zira'inta da haƙarƙarinta shi yasa ya ce namiji nisanta to amma abin da yake mafi rinjaye babu bambanci tsakanin sallar mace da namiji babu bambanci shi yasa kenan kamar yadda bayan iya fitar ummu darda Allah ƙara yarda a gare ta wadda take mata abu darda aka ce kanat tusalli ka salatu rajuli tana sallah yadda namiji ke sallah wa hiya faqiha kuma malama ce ka gani ummu darda kenan tana sallah irin sallar namiji ko manzo Allah sallallahu alaihi da ya tashi ko sallah bai bambanta tsakanin ga ta maza ga ta mata to ya ka samu mi sahabbai mata suna sallah irin yadda maza suke sallah kenan ita ma mace za ta yi dole bambantawa yana buƙatar kenan a samu ni dalili asadisa ta shidda a sujudu sujada farilla ce in mutum ya sallah ba sujada ba ta yi ba kana bin liman sallah sai sujada ta kubce ma ko ruku'u ya kubce ma baka same shi ba to wannan raka baka same ta ba liman bai dauke ma abinda liman yake iya dauke ma abinda yake sunna amma abinda yake farilla ko kana bin liman in ka rasa shi to kenan dole ne ka kawo shi misali da za a ce ina bin liman sallah sai kana cikin sujada baka sani ba sai barce dauke ka sai aka daga aka tashi sai da aka kullo wata sannan sai sai ka tashi to kaga wannan raka'ar da aka kuce ma da farilla ita wannan raka'a baka da ita yanzu suka ida dole kai kana da bukatar bi sai ka kawo wannan kamar kabar harama ce da ta kuce maka to kaga ashe a sallah mutum yana bukatar ya san farilla ya sabuwar da suke sunnoni saboda akwai abin da za a ma sujada akwai abin da bai bukatar sujada ka gani akwai abin da in an rasa shi ba sallah akwai da kuma rasa shi sallar tana nan sai dai ga hanyar da za a gyara ko kuma sallar tana nan amma kuma ladan ta ya rabu saboda an rasa wasu abubuwa daga ciki shi kuma rama ce ta ubangiji sai a ayyukan sallah aka kasa su ba a ce ba dole dole kowanne dole ne kaka kaga nan ana hudin wanda aka yi umarni a fuska ta tilas wani kuma ya kai umarni kawo shi tsarin lada ne ga sallah tun da mutane biyu za su iya sallah ta zararta ya zama ya kai tsakanin sama da ƙasa gwargwadon yadda sallaka ta yi kama da sama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon kenan ladan sallaka inda za a ce wannan yayi sallah ya kawo sunnoni goma sha takwas wannan ya yi ya kawo goma to kaga yanzu ladan wancan mai sha takwas ya yi ladan mai goma misali wannan ya kawo mustahabbai kaza wannan kuma ya ga kaza ladan wancan ya yi na wannan wani kullum da rajatun mimma amilu Allah ce kowanne yana da daraja mimma amilu daga ayyukan da ya zama muna aikata gwargwadon tsabtar ibadarka da koyinta da mazalar gwargwadon kenan ladan da za ka samu Allah subhanahu wataala ya daddatar da mu akan aikata daidai wasu fatuhu wa alaikum salam an yi wakila jabahatahu wa an fahu min al-ardi na kan ya kai ruku limai a bai da sallah wannan bai da wannan raka bai da sawa bare ita in ta karshe ce bai samu ba komi ba zai lissafi ita a sujudu sai badu sifa sujada an yi makina jabhatahu ya tabbatar da goshin shi kaga ce an yi makina jabhatahu ma'ana ya tabbatar da goshin shi so samu ne ya zama ya kafa shi a ƙasa an yi makina tabbatar da jabhatahu kenan ba kawai ya dan daskwana ba akwai wanda za ka dora su kama wani shinshina ne haka ko don kawai sai dan kai haka sai dan daga to kaga an yi makina jaba a tsawo goshin shi wa an fahu da kuma hancin shi min al'ar ka gani wani sai ga kama wani ma yana tsantsane ya sa a ƙasa min ha kalakana ko fi hannu idin ko min hannu farji kun ta ta nuka ƙasar na asali da ita aka yi ka kuma dai ciki za a kawo a turbuɗa mu a sa mu cikin ta to menene har ma da za a mana ma lahabi ya fi ma a mana shakku ko a mana kaza domin za ka dinga tsantsaninta ko ka dinga jin ka ɗora goshinka ko kai kaza kaga da kwai irin wannan a babi na sallah haɗa kai na abin ina cewa tabar ma tafi kaza daga baya masallacin maza na sassan tabar ma gare shi ko tafi gare shi ko abin nan gare shi babu a nan ne ake yin sallah kuma an ce maka sabai sun fi su son gyara kare su gyaru ka gani sauriya sai ka gan za mu bi sallah ya mu zo da tafi in mu daban yanzu shi wadda masallacin ma ba ta yi ba mutum yana ɗa abin ne yana ɗan wani ƙyanƙyami ya bi na mutanen sai ka tafin shi to kaga daga zarar in ka tafi na daban to yanzu wata fitina ce wani abin da yake faruwa sahu ba zai haɗu ba saboda mutum zai ji ƙoƙarin da zai ga cewa a shahuɗa shi ka gani yanzu ana mai yonan gura shi ba zai je ba shi ƙoƙarin shi ne ga na wannan na shi gura ka gani akwai masallatan da zaka ga yawanci akwai alhazan da mafiya su shi waɗa su karɓi gurinsu wani lokaci ina tafiya a birni watanni haka sai na ga can baya ga wasu alazina wani ya shan waɗana can wani can wani can sun yi wani sahun su haka a tsakanin kowane za ka iya samu mutum biyu ko uku wancan ya shan waɗana shi kuma har lau ana cikin masallaci da wata roma kamar can haka su kuma suna cikin roma ne ka gani ka gani to kaga kusan wanda zai sallah bayan sahu ba tare da wani da sallah bai da sallah la salata liman faridan khalfa as-saf ka gani zancen da ake tattaunawa akan a ce an rasa ko ina wasu malaman suka ce kai ko babu ma sai dai jira wani su ka gani a ka'ida to amma a nan gurin ka dauki misali yayin mutai da gangam kawai da kai dama sai kai a can baya wani baka da sallah ba wanda zai ce wa kana da sallah alaikum assalam Najeriya kamar masallacin wanda wasu an yi sauyi a kamar kuma a kone sauyi wasu da suka zo su yi layi a sauyin da mai musu ba da sauyin na gaba.
A ƙa'ida cikin sahu a cika na gaba, annabi sallallahu sai na ce awala tasifuna kama tasiful mala'ikatu inda rabbiha yatimmuna al-awwal fal awwal kenan a cika na gaba sannan wancan sannan wancan shine kenan sukan cika wannan sannan wancan sannan wancan ba dama a faru wani sahu ba tsara an cika wannan ba dole he na gaba ya cika na biyu ya cika wance ya cika shi ne ƙa'ida e wannan bai cutarwa saboda ai duka suna biyu kamar an samu tazara ne a tsakanin su su go shi ne an samu tazara ne tsakanin sau da haka kenan wannan lalle akwai bukatar an yi makina jaba ta cikin sujera an fahu da kuma hanci shi min al'ar warra kuma ta yi ana yin sujera da gwiwoyi wale da ne da hannuwa wasa bai da ne da yatsotsin dugarga yatsotsi na kafa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi an umarce ni yin sujada a bisa gabbai guda bakwai sai nuni da fuska kenan hanci goshi da nan ɗaya kenan sai kuma nan guda biyu su a sujada aka ce haka ake sa su ba buɗa su ba musu gehe kenan aka miƙe su tsaye haka sai kuma kenan guyoyi sai kuma kenan ƙawawa da za a game kuma dugadugan su kuma aka ce a sujada game su ake kamar yadda ana insha Allah ƙarin ra'a gare ta ta ba da labari manzo Allah sassan da dare ta ce yana sallah ta ce sai na ji hannuwa na ya suka tabo duga da ganshi rasaniya mutarasaniya gamin tsakankanin su na bakwai asabi'a wa samiya arrafu min ruku'i dagowa daga ruku'u inda misali zan yi ruku'u maimakon in dawo in tsaya cak kawai sai na tafi sujada aka ce me banna da wannan saboda ai dagowa daga ruku'u farilla ne labudda in dawo in tsaya cak to kuma gwargwadon karuwan nutsuwar da zan yi wannan ko mustahabi ne amma dai in tabbata na dawo na tabbata a tsaye wannan farilla ne in tabbata na dawo na tabbata farilla ne ƙarin lada ne sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ala as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sahabbai suke cewa in manzara sa sai dago daga ruku kan yi je sujada sai mu yi tunanin ma kaman ma ko ya mance saboda yanda yake tsaya sai ya cika wannan to eh mu yi tunanin kaman ma ya mance cewa sujada ce wasu shi araba min ruku'i wa sujudi dagowa daga ruku da sujada shi ma hakan ka dago daga sujada kaga akwai bukatar ka tabbata ka zamna wannan dagowar farilla ce ƙarin nutsuwa a ce kuma wannan sunna ne shine da za ka dago Allahu akbar Allahumma ighfirli warhamni wa adini wa afini warzuqni wajburni warfa'ni ko kuma rabbi ghfirli rabbi ghfirli kuma sannan ka koma ta sujada kaga yanzu a wannan tsakanin ma kai addu'a tunda akwai bigirai a cikin sallah waɗanda suke mahallai na addu'a kaga lokacin bude sallah istiftani nan gura akwai ne addu'a da mutum yake yi in mutum ya dago daga ruku'u shi ma ne kaga akwai addu'a wanda aka shar'anta ma mutum cikin sujada karfa ma yaqulul amru min rabbi wa huwa sajidun kaga akwai addu'a tsakanin sujada da sujada kaga nan ma ne akwai addu'a Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni warfani wajbirni sai kuma kenan kafin sallama bayan attahiya kaga nan ma akwai addu'a wannan gurin bayan attahiya ka ai sallama iya daga mawazi wanda ake amsa addu'ar mai addu'a shin sujada yana da guraren da ake amsa addu'ar mai addu'a to kaga kenan waɗannan wasu halaye ne a cikin sallah wanda katkat su wanda ya tabbata hadisi ana amsa addu'a kai ba ma inda bawa halin da ya kusa da Allah kamar sujada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid to sai dai sujada addu'a ta sujada ba san kamar zaman mu barta a sujada karshe a sujada karshe kenan su ake araba ci kawai masalan zan yi sallah ta asuba gon kaga ina da sujada nawa takwas raka a hudu ko sallar isha asuba sujada hudu to misali in yana da addu'a duka a ciki zan raba addu'a duka a ciki kaga sallar raka goma sha bakwai ita ce ta farilla go kaga a ciki kana da sujada nawa talatin da hudu go to yanzu duk a wannan sujada talatin da hudu sai ka dinga gaya ma Allah bukatar misali kada roƙon Allah ya yi ma wani abu ko ya baka lafiya Allah mashfini Allah mashfini Allah wacce ma Allah mashfini ba ka tasbih wacce ma Allah mashfini ko ko kana Allah mahadini Allah mahadini misali ko kana roƙon Allah subhanahu ya baka wani zaka yi amfani da wata dunkulallar addu'a da wata niyyar ka misali ko niyyar shari'a ko wadata ko gyaruwa kan zo ko gyaruwa ko iyali rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban to bayan ka tasbih a duk waɗannan zaka kasa kaga yanzu nan bukata guda daya a rana kaga ya ma Allah ita a halin da kai kusa da shi so 34 yanzu gobe haka jiwa haka dan adam ma in ka mushi bawa sau ɗaya sau biyu sau uku zai ce gashi balle ubangiji wanda shi ne ya ce wasu alun maha mai fadai wai za su haraka ibadi a nifa ni karibu jibu da wata dari iza da alfalai su jibu da wani minin biyu da alam ya fi ka gani to ka dinka gaya ma allah su bari su wajen talatin da hudu gobe ma ka yi wannan jibu ma ka yi na gata ma ka yi wannan kaga ɗayan biyu ne ko allah ya baka abin da kake roƙo ko tun kuɗe ma wani sharri kwatankwacin wannan ko kuma a bar maka a lahira ka samu ɗaukako darajar wannan ka gani to kaga wannan buƙatar saka amma dai wannan halin shine kai kusa da Allah kuma Allah yana son bawa mai yawan kai kukan shi gurin Allah mai yawan gaya ma Allah subhanahu wataala Allah yana son wannan to ta nan ne zaka samu naci din a cikin addu'anka shine kuma yake nuna lalle kai mai dagewa akan a cikin addu'o'inka saboda ni kana karkasa su Allah amma ka ce a na ƙarshe ne kare kaga ka takaita ne ka takaita abu ka gani sannan kuma yanzu kamar ka saba sallah a ka'ida yadda take duk tsarin yadda ba za sai karanta da sallah haka ake so yanzu in gurin da bai tsawaita ba kanka tsawaita masalan a tahiya wadda take ta farko kaga ita ba a samu ba waɗancan sauran addu'o'i din manzara su sai na yi to yanzu karka tsawaita ta daga kayi attahiyya kayi salatul ibrahimiyya ko to shikenan kar ta huce iyaka yanzu in ta dade kenan yanzu ka bambanta to haka sujada ma an ka tsawaita waccan ta karshe yanzu ai kaga annabi sallallahu alaihi duka a daidai wa daidai yake tahiyya to yanzu in ka sa addu'a kawai a ta karshe yanzu kaga za a samu bambancin mi sujadodinka to kuma su ake zamanto daidai wa daidai shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi yana sallah da umama ta zo ta hau saman bayan hassan ko hussein sai zo ya hau saman bayan shi umama afun umama bintu zainab bin imrata abul asu bin rabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dagowa daga cikin sujud to ga sai sahabbai suka ce ya rasulullah bayne ne salatuka sajdata aqalta cikin sallarka akwai ta sujada ka tsawaita ta saboda me ka'ida kaga daidai wa daidai yanzu ka ce sajdata aqalta wata sujada ka tsawaita ta sai ce ga abin da ya wato kenan so ake zama mu daidaita duka a wannan insha Allah to wannan kuma yana daga abin da za ku ga kamar wanda ya ta gaya ma Allah subhanahu wataala bukatun shi a mahallin amsa addu'a yanzu ai ka'ida to yanzu bayan ka'ida kuma hallauka da yawo kana roƙo a bigiran da ba shi bane bigiran ka nai yanzu kai bigiran amsa addu'a ƙarshen sallah kafin sallama cikin sujada gurare ne na amsa addu'a kaga yanzu ai ka'ida da muhimman gurare ne kuma tsakanin sujada da sujada ma kayi saboda haka kenan waɗannan su ne kamata mutum ya muhimmantar kuma dama duk mai imani dukkanin musulmi wanda yake yana da fahimta na addinin shi da wannan to daga ribar da zai samu in addu'a ce da kwai lokutan da addu'a ta yi amsuwa yanzu misali da za ka kama daga kare ka za ka yi awa biyar kana addu'a to mai wayo wanda ya san guraren da ake amsa addu'a shi ne a wannan tafi misali an yi da kiran sallah kaga ai bayan kiran sallah ana musu addu'a tsakanin kiran sallah da ikama ana musu addu'a ƙarshen dare ana musu addu'a in zakara ma yayi kuka ana musu addu'a shin sujada ana hutun da Annabi sallallahu alaihi sai ce in kun ji kukan zakara ku roki Allah alkhairi fa innahu ra'a malakan saboda mala'ika ne gani an bude kofar sama to kuma kenan ilai yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u kenan ga Allah ne kalmar tsarkakekkiya take ɗaukakuwa aiki na gari shi ne ki daga wannan to da zakara kuka ga mala'ika ne sai nan sai sai ce to ku roki Allah alkhairi to irin waɗannan lokuta din shi yasa sallah daga cikin fa'idodinta akwai karba addu'a akwai amsa addu'a cikin ta ka gani a cikin amfanin nika na amfanin sallah ga kuma jayowa arziki duk wanda zai tsaya ya kula da kiyayewa sallah to za ka ga izinin lahi Allah zai yalwata mai a rayuwa zai raba shi da kuncin rayuwa kuma babu abu mai yayewa ba'inci da damuwa da kutu kamar sallah shi yasa annabi sallallahu da awwa sai sai ya bilal ko fa arkina bisal kuma baka taba ba ganin wanda bai kula sal kula da sallah ka ganshi cikin nishadi da hutun rai sai Allah ya jarabce shi da hammu da huzuni da gammu da damuwa damuwa ta neman abinci zai zama zai taba fituka abinda mutane suke samu a taɓa shi komi sai ya sha wahala duk abinda a sauƙaƙe shi kuma sai Allah sa shi sai ya ci bakar wahala zai samu wani shi ne man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan tanka wa la shuru yawmal qiyamah ko mace ce ban ta kula da sallah sai kaga Allah ya jarabce ta da bakar wahala a jarabce ta da wani mugun mushi a jarabce ta da rashin godiyar Allah a jarabce ta kaga kaman mahaukaciya kamar wannan kauga ta nan a harri a hayyare saboda ƙa'ida ce ta alƙan baka bauta ma Allah ba sai Allah ya jarabce ka da wani abu da wannan to amma duk wanda za ta tsaya kuma ta kula da wannan sai ka Allah yana kawo mata sauki cikin dukkanin al'amura komai sai ka ga yana zawa cikin sauki ka gani to balle a ce mutum zai ƙara da nafiya kai shine kaga abin da Ibn Qayyim yana faɗin ibada ta ibadallahi muqarrabun sai ce mutane ne waɗanda gari ya waye sukan kiyaye wa sallolin farilla su goma sha bakwai sannan su yi ƙoƙari su kawo wannan rawatufin goma sha biyu wanda mazala su sai ce man salla fil yawm isna ashara marra bana lahu lahu baitan fil janna wanda zai raka a goma sha biyu a yini Allah zai gina mai gida aljanna su kawo wannan biyu kafin azhur biyu bayan azhur biyu kafin la'asar biyu bayan magarba biyu bayan lisha biyu tahiyyar wannan rakatul fajr yace kuma sannan sai su kawo nafila ɗin nan da nan sa sake wuturi raka'a goma sha ɗaya ya ce to in ka gama da waccan raka'a sha ɗaya da waccan sha biyu da sha bakwai ta farilla zai ba ka raka arba'in sai ce wa man ƙara'a ba ba maulahu filiyomi wale da arba'i da mara tarihin an yi fitaharar wanda zai kwamfasa kohar mahalicin shi a yini so arba'in lalle ya cancanta a buɗe mushi wannan kowa za ka ga ko matashi ne ya lazumci wannan to duk wasu abubuwa na ƙurciya sai Allah subhanahu wa ta'ala dinga kare shi ka lura duk matashin da zaka ga yana da tsayawa akan kulawa da sallah to zaka ga zai dinga tsantsenin abubuwa na sabo zai dinga ƙi abubuwa na sabo kuma ko yana wasu abubuwa na ƙurciya wanda shi ɗaya ke fusgar shi to da ƙarshe sai ya jawo ya dawo kan daidai in dai da kiyaye wannan sai kaga da ƙarshe ya watsar amma duk wanda zai zama ya rasa sallah to yanzu shi ɗaya samu abin da yake so istahawza alaihim shaytanu ba samu zikir Allah ulaika yadhu shaytan shaytan yaron jaye su sai mantar da su ambatan Allah to da mutun ya ji ya fada bangaren sallah to an samu matsala alahira ma aka zo aka leka mutun ya fada sallah ta kare ni baka da wani abin da zai daga ka Allah kare ka gani saboda awwal ma ya sabbi al-awli saboda bayan dai kalmar shahada baka da kuma sama da wannan arrafa min ar-ruku'i was-sujudi fa'in tarakahu wajabata al'ada in ya bari wajibi ya sani at-tasi'a al-julus lis-salami zaman sallama kadar ma ya aure fihi wa yusallim gurgurdan da zaka zauna kai sallama al-ashira barilla ta goma taslimatu tahlili sallama fita daga sallah wa hiya assalamu alaikum ita ce assalamu alaikum wala yajidu khairuha yanzu wata kalmar da ba wannan ba ba ta isuwa wa amal ma'mum amma man bai sallimu an yaminihi shi kuma ana sai ya sallama a dama sun bai sallimu kubana zaune kuma ya salla gaban huskar shi ya kasu biha radda alal imami yana nufin mai da sallama kalima sun bai sallimu an ya sarihi sai ya sallama a hagu in kana alaihi ahadun inda kai wani ɗaya a hagu shi ya kasu biha radda da wannan tagun yana nufin mayarwa alaihi amma wal afdal fi taslimatir raddi abin da ya a sallama mayarwa an ta kuna taslimatul tahlili ta zaman to bi lafazin taslimatul tahlili da lafazin sallama ta huta shine assalamu alaikum kenan yace liman zai iya sallama daya gaban fuskan shi mamu kuma zai yana fuskantar liman assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum Allah adama kuma idan assalamu alaikum a bangaren hagun shi kenan wanda yake mamu sai ce mamu zai sallama kenan guda uku sallama a bayan sallah farilla ce shine kenan ya fitimu salatu bi taslim kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahliluha at taslim kenan wata daga sallah shine yin sallama saboda haka yin sallama yana daga ciki sai kuma adadin sallama din da malam ya ambata Allah cikin shi da rahama abin da yake ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mafi yawan sahabbai suka rawaito wajen sahabbai goma sha biyar shi ne sallama kina assalamu alaikum warahmatullahi dama kina daidai haka mutum kenan daga haka assalamu alaikum warahmatullahi sai na haka assalamu alaikum warahmatullahi shi ma sai mi na haka shi ne kina abin da yake saboda wannan aka rawaito daga wajen sahabbai goma sha biyar kamar abdullahi ibn mas'ud kamar sa'ad ibn abi waqas kamar sa'ad ibn sa'ad al-sa'idi kamar hudayfa sahibu sirr rasulullah sallallahu alaihi wasallam barra ibn azib jabir ibn samura abu musa al-ash'ari ammar ibn yasir abdullahi ibn umar barra ibn azib wa'il ibn hujr abu musa abu malik al-ash'ari duk waɗannan sahabbai wajen goma sha biyar an samu rawaitowa sallama biyu da gare su sallama ɗaya ta zo ta wasu hanyoyi ƙin an ci annabi sarsa yana sallama kwaya ɗaya amma dukkanin hadisan da suka zo akan sallama kwaya ɗaya annabi sarsa yana kwaya ɗaya ba su tabbata ba sai dai an samu daga wasu daga sahabbai suna sallama kwaya ɗaya amma cewa manzo Allah sallallahu yana yin sallama kwaya ɗaya shikenan wannan hadisan duka suna da illa wanda suke nuni a kaunar duk suna da illa kenan sai dai an samu wasu sahabbai suna yi kenan aiki na sahabbai an samu wannan kenan abin da ya yi sallama biyu tali sallama biyu tali kuma ai yin sallama biyu akwai ƙarin zikiri ma yanzu misali ya kai dai ka ce assalamu alaikum ai guda ɗaya ce yanzu ka gama da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka gama wani ne ya zo ya sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talatin ka talatin assalamu alaikum la da goma wa rahmatullahi la da goma wa barakatuh la da goma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la da goma shi yasa ko sallama za ka yi kakka ta kai sama ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko goma ta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kale ka wala da talatin kai ko fa lada ɗaya kake so Allah ya karba shi zai kai ka aljanna na daɗin aka amsa ka ƙetare gada ƙwaya ɗin aka karɓi ma ka ƙetare gada ka gani shi yasa nan sarar su ce la ta haƙirar da minin ma'aru ko ka yi ta aikin kakkare da ma'aru saboda tulin lada shine zai taimaka ma ya zama to ka samu yawaito lada amma in ka bari babu wannan zunubi yana nunukuwa kuma ya zama to ladan ka kaɗan kaga akwai matsala me zai cinye ma zunubi ayyukan lada ne innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at ayyuka masu kyau suna tayar da miyagu kenan wannan shine abin da yayi mutum yayi biyun nan yayi liman ne ko kuma mamu ne yayi biyu yayi amma ta uku ba shi wannan na uku bai tabbata ba shi na uku kenan shi wannan bai tabbata ba cewa zai kawo kenan wadda take ta ta uku kenan wannan shi bai tabbata ba amma wannan an samu daga wasu kenan daga sahabbai na manzo Allah sallallahu daya saboda haka in mutum yayi din yayi amma ba shi bane aula aula shine yayi ne yayi biyu wala yashtaratu mala Allah cikin shi da rama yace wala yashtaratu ba shartanta ba an yanuye bi salami in zaka yi sallama sai kai ne al-khuruj min as-salati fita daga sallah ala hadil qawlaini absa ɗayan magana biyu da aka yi mashahurai ne wanda suka yi shahara wasu suka ce in zaka wuta yi kai ne ya fita daga sallah sai kai ne wuta daga sallah wasu suka ce a kawai niyyarka sallamaka ta nuna kenan ka hutar ga sallah yanzu misali in kenan sai ka yi wannan wannan ke kai ne kana cikin sallah sai aka tare ya kama zaka katse sallah ko na abiya har zaka katse sallah to yanzu ba ka cire ba kawai sai ka ce assalamu alaikum kenan kai sallama to sallamar da mutum zai da niyyar cewa na hutar ga sallah ne ko kuma a'a mujarradin wannan ne shine yace to ba shar'i bane sai ka kudurta cewa wannan sallama na hutar ga sallah saboda kawai tahlilu hatta taslim yin sallama kawai ta nuna ka hutar ga sallah kai niyya ko ba kai ba wa muqabilu abin da yake dauranta wancan kishiyar wancan kina ai ya ce kaulai ne mashuhure ne ko maganganu guda biyu wanda suka yi shahara to ɗaya daga cikin kuma fa wanda bata shaharan ba shine labudda min zalika wasu malaman suka ce ba makawan zaka yi sallama sai ka sa niyyar hutar ga sallah wa alaihi akan wannan kenan ya qasudul imamu liman zai nufa ta bi salami da sallama shi alkhuruji min as-salati ya fita daga sallah wa salama ala al-mala'ikati da kuma yin sallama ga mala'iku wal muqtadina bihi da kuma masu koyi da shi wa yaqsudu al-fardhu as-salamu ala al-mala'ika shi kuma mai sallah shi kadai zai nufa ta yin sallama ga mala'iku kadai kenan to shi ma wannan aya gabata a baya cewa kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kuma asali kenan yin sallama shine wuta daga cikin sallah amma ba sai ya niyya ba kenan akan wannan sannan kuma nufa ta sallama ga mala'iku shi ma wannan dai babu wani dalilin da yake nuna dole sai ya nufa ta yin sallama ga wanda suke mala'iku kawai dai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum
yin malam ya yi salama guda na yi mufa su za su yi yin malam ko su za su yi biyu za su yi biyu ba sharaɗi ba ne sai an samu daidaiton liman da mamu wajen sallama yanzu misali shi liman sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko to yanzu wasu sai ka ga mamu wani ka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah in ya ce assalamu alaikum su ma ce assalamu alaikum kamar suna ga dole lazam ne sai ya zama su da shi dai a'a yanzu in liman bai jalsatul istira sai ka ce ba za ka yi jalsatul istira ba in liman bai kaza ai rashin yin shi bai sawa dole abin da ya ƙi sai kun yi tare da shi ko ko misali a ce ya ɗago daga ruku'u yana kama ƙirji kai kuma ka ce dole kai ma sai ka kama in baka kama ba ka a'a ba lazim bane ta nan gurin dole sai kun yana akan wasu sifofi shi yasa kaga zai iya yiwa istiftahin shi kalanta daban taka daban zai iya yiwa a ruku'u kai kana subuhun qudusur rabbul malaikatu shi kuma yana alamu ga fili wa rahmi wa dinu afinu wa dinu kai kana subhana rabbiyal azim wa bihamdi shi da subhana rabbiyal azim kaga za ku iya samun duka shan bamba a wannan duka wannan bai cutarwa ba lazim bane an samu tawafiki da kai da shi a wannan guraren الثانية عشرة الطمانينة سيكون النسوة فرلاتي في أركان الصلاة أشكر كنا صلى كل هدكة قيامها أسي أسأم النسوة kar ya zama kana sallah kana wasanni kana sallah kana wasu ayyuka kana sallah kana nan sai dai in a halin darura ne amma haka kawai mutum yana sallah ko yana ɗan kaɗawa yana wata rawa da ko yana zaka yi suna sallah suna karatu ko da ɗin karatu ne sai su ɗan dinga wani ɗan kaɗawa haka to an yi sai ya zama to a samu mi a samu kenan nutsuwa zancen waiwaye kuma babu annabi sallallahu ya faɗi cewa iftalasun yaftalasu shaytan min salatil abdi shi waiwaye wani tsakure ne wani sane ne shi da yake wa mutum sane a sallar bawa shi yasa mai sallah yana waiwaye kaga koda in ya ba da dora baya duka baki dai bai da sallah in kuma juya ce yake to kaga akwai raguwar ladan sallar shi to dole ya zama to ya an samu mai nutsuwa matsayin shi ne na liman a samu wannan shi yasa kafin a shiga sallah ma kaga yana daga abin da yake makaruhi lazumtar wani abin da a cikin shi da akwai tashwishi kamar aka ce mai kudi a cikin shi ko kuma kaza to balantana kuma ƙarshen duniya da zaka ga a masallaci waka ƙararrawa jarsu shaitan wadda nan salam yake cewa inda da mala'ika la tasabaqu min fihim jarasun mala'iku ba su nazarta mutanen da cikinsu da akwai ƙararrawa kaga ƙararrawa shine da zaka ji irin haka na abin nan to kaga mafi yawa zaka gani a wayoyiwa musamman aka ce maka irin waɗannan ƙananan waye kaga waɗannan yan mutsi mutsin da zaran kayi abin nan to ƙaran su yana da yawa na su da baro ta ba abin to ƙara gare su ƙara gare su da yawa saboda haka zaka ga akwai tashwishi ciki kenan labudde zamanto mu yi ƙoƙarin mu kawar da duk abin da zai samar da tashwishi to amma mutum yana sallah ya waya ta yi ƙara da ya bar ta sai durƙusa sai ɗauke ta ya kashe ta ko daidaita sai aji saboda in wani abu na laruri ya kama mutum yana sallah zai iya aikata wannan aikin ba laifi ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uqtul aswadaini fil hilli wal haram ka gani haka kuma ko da sallah ne kunama ko maciji ko wannan duka mutum yana iya yi abin nan to kokarin kawar da waɗannan abubuwa duk abin da zai kawo rashin nutsuwa to labudda a kiyaye shi shi yasa sai ce kenan al-tumani na nutsuwa fi arkanin salat kulliya fi qiyamiha a tsayuwa wa ruku'iya wa sujudiha wance al-musi'u salam ai da yazo kaga ba wai ruku'u bane bai kawo sujjera kaza dai ya kawo amma me aka rasa nutsuwa ce babu nutsuwa ce babu saboda kotan kurciya ke da gaugaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce law ma ta ala hada la dakhalana inda ya mutu yana Allah sallallahu ya shigo ka gani yanzu ba a ce ba to ai jahili ne bai sani ba shin dama ana ba da uzuri da jahilta wannan in neman kuɗi ne mutum zai je shi cana zai je shi ina ne zai kada duk duniyar da zai tafiya neman kuɗi wani ya tafi alje ya tafi ina ne ya san ya je neman kuɗi amma bai san bai ɗauki ahalari ya je shi ya koyi sallah amma da jagon duk za a yi fafataka neman abinci neman abinci alhali kuma Allah ya ce ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun shin dan ka nemi abinci aka halice ka ai bambanta ka da dabba ita ce wannan amma kai dan neman abinci aka halice ka shi neman abinci wasila ne shi neman abin saboda me wani abu ne na qiyamul aishi rayuwarka an halice ka dan saboda ka bauta ma Allah to kuma bautar ba za ta yi ba dole sai kana ci kana sha saboda kai dan adam ne ba mala'ika bane ba to yanzu kaga ba neman abinci bane gaya gayar da ta sa aka halice ka bautar Allah shi kuma wasila ce shi tsani ne neman abinci saboda ba za ka iya wancan ba dole ne sai da wannan to kaga kenan babu uzurin mutum ya ki neman ilimi a guraren da ana karantarwa kuma har ya mutu a wannan shine hatsarin da ake shiga kaga nan san sai ce law mata ala hada da dakhalna inda ya mutu da ya shigo ka a wata ruwa nan sara sai ce law mata ala hada la mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda ya mutu a irin wannan da ya mutu a addinin da ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu uzurin ka je gurin Allah a tambaye ka a lahira ka ce kaza in ba a koya masallacin ku ai wani har ma zaka ce ma Allah wallahi a masallacin mu limamu mu bai koya mana to babanka ne da aka ce dole to kuma a hinka ne ma dole an ce dole sai wajen shi ne za ka yi abin nan ka je ka nemi ilimin ka kawai Allah ce ya fasalu ala dhikri in ba ka sani ba ka je ka tambaye su ka tambaye wanda suka sani kuma kaga hadarin irin wannan abin ka ji gaskiya duk inda ka ji an gaya ma gaskiya hujjar ta tsaye a kanka ba ka je maka ce ma Allah wanda ya faɗi wane ne kowa ya gaya ma gaskiya shi ɗaya faɗi gaskiya ka ɗauka karkace a gaya ka ce ai ɗan ɗariƙa ne hudu ta ko ka ce ai ko kahuri ne hudu gaskiya ka ji gaskiya ce ta tabbata gaskiya ce hujja za su yi a kanka ka san da kwai irin wannan sai a fara su ce ai wannan ne izala ne ai wannan kaza ai ko arne ne hudu maka gaskiya in dai gaskiya hujja za su yi a kanka yanzu kaki an isar maka da hujja ka gani shi yasa za ka ga duk wahalar da muke sha asali addini ne muka bari inda addinin mu ya gyaru da kuma komai ya gyaru in addinin mu ya gyaru duniyar mu sai ta gyaru shi yasa kaga abin da sayyidina Umar yake rubu Umar bin Abdul Aziz yake rubuta ma gwamnonin shi yace inna ma'amarakum indi as-salat mafi muhimmancin al'amuran ku a waje na shine sallah abin da yake muhimmanci shine sallah saboda in an gyara sallah komai ya daidaita in ko aka tozartar da sallah zaka ga akwai wahala ka gani shi yasa duwal waɗanda suke abin nan irin mamlaka zaka ga lokacin sallan ya yi tare za a ɗauka kuma dole ba a yi raba kawo ka zo sai dai ka rage shagon ka shi ke ka gani ka rage sha in a ciki za ka tsaya ma ka tsaya amma dai dole ne a je a yi sallah ɗin ita daular ta tsaya ta kula da wannan to duk kuma daular da za ta tsaye kan wannan za ka ga tattalin arzikin ta ba zai kasa ka gani dole za a dinga samun haɓaka saboda akwai asbab wanda suke jayewa wadata ko ɗan kasuwa ne ko ɗan kasuwa ne ya zamanto kana daga rijalin latulin tijaratu wala bai'un an zikrillah wanda kasuwancin ka bai shagantar da kai sai da saidawa to zaka ga za a samu ci gaba daga abin da yake jayowa dan kasuwa ya samu haɓaka arziki ya rasa karyar tattalin arziki akwai kulawa da sallah ɗaya ne daga cikin jalabi na alkhairi ga ɗan kasuwa dai ɗan kasuwa yana son jalabi na samu abin da a samu kilan da wadata to ya zama sallah yana da tana da kaso a ciki to tana shayarwa kasuwanci yana albarka shi yasa ka lura da 'yan kasuwan da zaka samu cewa suke sakakkun sallah ana sallah suke tsaya ko kuma burin burin burin sai an yi an kai raka'a kusan ta ƙarshe shikenan kawai ka je ka tuka tuka tuka wa shikenan da an rago bin kawai sai ku bugo ta kawai rago bin kawai kama ba abin nan kawai fa bugo shikenan kawai sai sai sai kawo ta irin ta munafikai wala yadkuruna Allah illa qalila ka gani to sai kaga Allah sai kwashe ma kasuwanci albarka ko kuma hisiya ko ma'anawiya kaga misali hisiya sai tattalin arzikin sai jarin ya kare mutai danga an je hin an mun kaza an yi kaza ko kuma he Allah ya hana ka wani abin sai zaman to kawai iya abin bai huce ba kawai ci da sha da sutura amma lahira ka ba abin da ka tsara da sai zama duk wani hanyar da zaka yi na amfanuwa ne babu ko kuma ka ga mutum yana yin maka ya ce shaƙi ma ba zai samu wannan ba saboda ni Allah ya ɗebe albarka ce to kiyayewa sallah a kasuwa yana shayarwa wannan shine Allah subhanahu wata'ala ce ayyuhal ladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah man yaf'al dhalika fa ulai humul khasirun masu imani ga ku yarda duke kuɗin ku ta shagaltar da ku daga sallah wa man yafa'al zalika fa ulai kamar khas duk wanda ya yarda wai saboda kasuwancin shi sai zaman to shagalatuna amwaluna wa ahluna kawai kasuwancin shi ana sallah ku bari kaza A kawai da kaga ba wai ka'ida zaka jira ba sai an kira fara iqama dama ka san lokacin sallah kenan kawai bare kaza kawai ne ana kaza to in kun jira shikenan ku je kuma ku sallah me ake jira cewa akai Allahu akbar an kiraye ka kira wajibi ne kai sai da Umar yake cewa la an yumla'a yusabba fi udhni ahlikum rasasa khairul lahu min an yasma hayya ala salah hayya ala al-falah falamish anarka dalma a tura a kunnan mutum a toshe ne yayi mai alheri ta hayya ala salah ba tare da ya amsa wannan wannan ba kenan kan kai tsaye rihewa za ka yi ba za ka jira ba sai ya rubuta shi kenan sai ka sai ka halarta to wannan yana jayowa kenan samun albarka na kasuwa din kenan tabbatar da rukunan waɗannan abubuwan fardu ainihi ba zance kamar neman ilimin sallah shi farilla ce ta tilas ba wai ilimi bane wanda a wajibi ne ni kai kowa ma farilla ne wajibi ne mu je mu koyi yayin sallah kake yanda za mu je mu nemi wajibi ne wannan wajibi ne kuma ɗanka ka koya mai ya zai sallah wajibi ne shi ma wannan saboda wa mura haraka bis salati wastabir alaiha to kaga shi ma mi farilla ne wajibi ne kamar yadda zaka duba misali da kwal mai tsada ko mai kaza ka sa shi domin babu aula wannan shi ne gaba in ina tunanin kar ɗana ya tagayyara a duniya ko ya talauci ko sha wahala a duniya ko kai kaza a duniya kenan yanzu ma'ana na yarda cewa in an je a lahira ya sha wahala a ce kuzuhu fa kullu yanzu a lahira zan iya kare ni in a duniya na ce na kare ne tagayyara na sa yi ilimi dan kai talauci dan kai sha wahala na zuba mai gurin kaza na tura shi kaza kaza je karatu go saboda ni kar a ce gashi yana shan wahala to yanzu dan Allah aka tashi lahira kaga kuskuren da muke in danka kaga ya dauko abin da zai cutar da kai shi ka amshi in ya dauko kaza sai ka tare in zai kaza sai ka tare dan kai ya cuta a duniya amma kuma ɓangaren lahira shi kai kare cewa duk wanda ya je ba kyau a lahira ba zai ji daɗi ba saboda inda baka yarda da wannan kai ba musulmi ba to amma dan me zaka yarda mishi da in ya mutu sha wahala misali zaka ga sai kaga mutum yana tausayin dan shi ko ɗiye shi kai ya tada su da asuba sallah saboda kai ka tsaye musu barci saboda suna kaza suna wasa kai ka tsaye musu suna kallon tele kare cire musu yanzu shi tausayi ke kai takura musu amma kuma ya yarda su zamna ba su je sallah ba su saba ma Allah ne yarda amma yana tausayi ka su je su to yanzu wannan abin zaka kira shi da sunan tausayi ka kyale danka abin da zai cutar da shi a addinin shi amma kuma kana hawa ka kare mai duniyar shi to kaga kuskuren da ake samu wasu musulmi suna cewa sai ka ga baba zai ware makudan kuɗaɗe ya kai ɗalibul a ɗauke shi a kai shi uwa duniya kuma zai iya hankuri akan komi na wannan da kashe kuɗi da kai kawo da sassahe zai ɗauki yaron ya kai shi da abin nan amma sai kaga in kuma makaranta ce mai kokarin nema wanda ya sa to ranar makaranta yaron sai lokacin da ya tashi karye tara ce karye kaza shikenan ba zai iya goye shi ba a moto ko a mota inda zai kai ya kai can gurin sai bar shi kuma sai inda ya ga dama to kaga wannan shine cin amanar yaro kenan shi kuma Allah subhanahu wataala ce ku anfusakum wa alaikum nara kaga wajibi ne wannan wa rajul ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an rayyati warfarku bainahuma kenan warrafu minha da kuma dagowa daga sujada wa baina sajadataini da kuma zama tsakanin sujadu guda biyu duka shi almasihu sala bai ba wadannan abubuwa shi yasa nan sallah sai ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma sake sallaka ba dai ba warfarku bainahu baina al-i'tidali da kuma raba tsakankanin ta da kuma daidaito warfarku bainahu baina al-i'tidali bambanci tsakaninta da daidaito ana ne ta da firkiyami shi daidaito a tsayuwa matsalan intisabul qamma shine daidaita tsayuwarka shi daidaito a tsayuwa shine zama cak ka tabbata ka dago daga sujada to ka tabbata ka min izrar kar ya zama da koyi ta tankwara wa tumanina shi kuma tumanina istiqrar istiqrarul a'dai shi kuma tabbatar da gababuwa arku'u ya zama to ruku'un ka yayi daidai a sujjadarka ta zama to sujjadarka ta yi daidai shine bambanci kenan da tsayuwa da kuma me cikin sujjada da ku shine bambance bambancen da yake tattare da wannan الثالثة عشرة فرلا تقوم شادية ترتيب الأداء kuma abin da zaka kalla mafi yawa da muka samu mushkilar sakoko da sallah yanzu zaka iya samun misali mutum zai zo ya yarda shi da kanshi wannan limamin yana da matsala ya yarda ya san cewa limamin yana da matsala wala Allah ya gyara mai wani abu bai bai limamin ya ki gyarawa wala Allah ya ji ga yadda ake ya san cewa dai limamin nan ba daidai bai ke amma yanzu babu damuwa ya yarda ne bi limamin nan saboda kawai sallah ba na muhimmanci ba gare mu ko gane amma yanzu in bangaren duniya ne kana bibiyar gura abu mai riba ya zaka wancan abin ya yi riba ga wannan kaza ne wannan kaza ne sai ka nemi mai riba sai ka nemi mai gara basa amma bangaren sallah ba ka raba da wannan sai ga mutum ya da limamin nan fa sallar shi gaskiya akwai mushkila kuma nayi nayi nima bai gyara ba to amma kuma ya kumbace ruwan har ma yi kaga masallatan da ba a cika sallah aiki ta ruwa wanda ba a cika sallah za inda za ce ma ga wani limami yana kokarin cika sallah za ka je mutane ba su san su je su bi shi sallah za ce yana kaza yanzu sai a dinga watsa ya an samu wani kawai dan bura-bura to kawai za ka ga shi ne za ka da da da da kawai aika ta ko kuma ka ga limamin da an yarda shi limamin yana da mushkila an yarda cewa yana da matsala wani Allah bai cancanta ba a bishe sallah to kuma sai kaga kawai ba a damu ba da wannan misali za ka gada kawai limamin da an san cewa limamin na yana wasu abubuwan da a ka'ida mai wannan abubuwan sallar shi ma ana tunanin ma ita kanta ma ba amsashiya ba ce to kuma duk mutumin da sallar shi ba amsashiya ba ce to kaga in ka bi shi kai ma baka da sallah kamar misali mutum ya bi kafiri sallah shi kafir yana da sallah to kai ma baka da sallah kawai misali mutum ne ka san bai da alwala ya ka bi shi sallah ai shi bai da sallah tun yanzu kana sanar da bai da alwala ka bi sallah kai ma baka da sallah to yanzu sai zaman to limamin da kake bi kai da kanka kana ga yana wasu abubuwan da suna iya hudda mutum daga musulunci amma zai ka kwammace ko da ka bi shi sallah alhali kuma ka san da mushkila kawai misali a ce yana duba yana bugun ƙasa yana kaza kun gane akwai masu wannan wani lokaci wani masallaci kawai mun zo za a sallah aka rika kawai aka sa wani boka ce kai boka kuma ba hawa malami ba boka ha kan ka ce wai mai wannan kawai boka ha kaga to sallah wasa ce kaga wannan yake nuna wa me kamar ba a damu da abin ba kamar abin ba a muhimmantar da shi ba alhali kuma in wani abu ne na duniya ba mu yarda yanzu ba mu yarda ba a cuce mu a duniyar misali ba rikici ba ke ce shugaba kaza na cin yawa ai ba in za a zo za a yi zaɓe za ka reka ga wancan wancan yana sace kuɗi wancan yana kaza yanzu ba ka yarda ba a duniyar ka a zalunce ka ko in ka zo za ka zaɓe ka ce ba zan zaɓi wancan ba saboda zai yanzu ba ka raba amma ka yarda a lahira kuma a cuce ka ai limamin sallah ya yi limamin shugabanci mahimmanci limamin sallah wanda zai zame ma jagora ya yi abin nan yanzu ba ka yarda ba ka yi asara ta duniya ka zuba kudinka a gurin da dakwai asara ba ka yarda ba da wannan amma kuma ka yarda ka zuba sallaka a sallar da ba ta yi ba ko ka bi limamin da sallaka ladanka karami ne ko sallar da ma ka ita kanta ma sallar ba ta iya kubutar da kanta ba kaga ya ce Allah subhanahu wataala ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to akwai sallar da ita ba wai ta hana ka alfasha da munkari ba ya sallar za ta hujja kanta ba ita sallar ma ya za a yi ma ta dan samu haka nan ma a je dai ta ma yi dai haka a je kawai dai ba lada ba zulmi shikenan dai ka sarki dai sunan ka sarki to amma dai sallah ta yi kyau mu ta yi kyau ta sallah wallahi ya ke ta gada kaga sabai guda biyu wanda suka rasu da wanda ya shahada dan uwan shi daga baya rasu ba mutuwa shahada ba kuma wanda ya shahada ya hina garta tsakanin su kwana 40 bayan kwana 40 ce rasu ake taiba da na farko wanda ya shahada sai annabi sallallahu alaihi ce musu shi wannan na baya alaysa salli ba yana sallah ba suka ce yi yace to kun san yanzu matsayin da sallar shi ta kai shi sallar kwana arba'in ɗin ai ya samu sallar kwana arba'in wanda shi wancan bai samu ba kaga amfanin tsawon kwanuka khairun nasu man tsala umruhu wa suna amaru yanzu kana da aboki abokinka ya rasu yana da shekara talatin kai yanzu Allah ya ka zuwa arba'in ko hamsin to yanzu in ka yi sallah mai kyau ka yi ibada mai kyau kaga yanzu kai ka samu wasu ibadun da shi bai samu ba ko da shi aljanna yake kai aljanna kake wa yake sama kai kake sama amma in har rayuwar ka ta ma kyau tunda akwai da shekara 20 din in aka yi hisabi to za ka iya samun kuma babu zunubin nashi ma ya ɗara lada ashe shi da ya mutu ma wancan lokaci ya himi alheri wadda akwai inda inda za a nuna min da a dauka da a dawa bisa yi inda za a nuna ma wani da zai ce to Allah kawai a kashe ni to wancan saboda in dan abokin ka ya rasu shekara arba'in kai sai ka kai saba'in to yanzu saba'in ɗin nan talatin ɗin wannan zunubin ya hiladan yawa inda a wancan lokacin me aka kashe mutum da yanzu ya samu ya samu kubuta saboda lokacin sabon bai yawa ba amma yanzu da ya tsawaita kwanuka sai da matsawon kwanukan kuma babu alheri tattare da su da ya mutu ma ya fi mushi to duk wanda rayuwar shi ba wai lada bane zai karu ba nagarta bace za ta karu billahi lazi la ilaha illa huwa mutu shi tahimi alheri da za a kashe shi ta fi mushi alheri saboda tsarin nunnuka maka shi bara'i ne ke shi yasa khairu nas masalahuru hasul amal rayuwar da babu sallah cikin ta babu kiyaye kaza cikin ta babu kaza cikin ta to kara ma kanka hujja aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nasir Allah zai ce ba mun rayar da ku ba yanda mai wa'azantu ya kamata ya wa'azantu kuma hama mai gargadi zo ka gani to shi yasa tsawon kwanuka dan adam yana son tsawon rayuwa amma in ba iya aiki mai kyau ba to a girbe shi tun wuri ma ya fi masa alkhairi to kaga ashe wannan numfashin da muke shaka wannan ni'imar da Allah mana ba ni'ima kamar ita muribace ta sai zaman to mana alkhairi duniya mu da lahira sako sako akan ta kuma sai zaman to muna ƙara ma kanmu hujiya azal zajara tartibul ada jiranta ada ibada salloli saboda ai kaga Allah jira yayi wallazina amanu ruku'u wasujudu kar kai ruku'u kafin kuma sujada a ruku'u sujada kaza haka ake sa tsayuwa kenan wa qumul lillahi qanitin kaga tsayuwa shine wakku sai ruku sai sujjada sai nan to haka ake san tartib wa huwa an yakuna al-ihram qabla al-qira'a ya zama takbiratul al-ihram qabla al-qira'a wal qira'a qabla ruku karatu kafin ruku wa ruku qabla sujudi sujjada zaman to ka ruku ya zama kafin sujjada wa sujudi qabla salati sujjada kuma ta zama kan kai sallah الرابعة عشرة تشهد الموالاة سيكون جيرا تافي جمع إيقاء أجزاء الصلاة wajibi ne mutum ya aiwatar da rukunan sallah wa yankuna na sallah wa arkaniya da rukunanta ya li ba'dha ba'dha min ghairi tafriq juna din gaban juna ba tare da rarrabewa ba yanzu misali ya dago sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan in ya ida wannan to kawai ya je sujada kare ya tsaya bata lokaci in ya ida addu'o'in da zai to kuma sai ni sai sallama kar ya tsaya kuma yi wani abu na daban in ya yi sujada bayan ya yi tasbihi kai ya ƙara wani abu akan wannan in ya ɗago rabbi gifili rabbi gifili to kuma kar ya sa zaman ya shima in ya zamana tahiya ta tsakiya bayan ya yi a tahiya ya salatul ibrahimiya kawai ya miki yanzu tsayawar shi ya ƙara wani kaga ya ɗan rarraba mi tsakankanin sallah in ya ida karatu kar ya zama to kenan ya tsawaita kan ya kawo wancan to shine abin da ake nufi kenan wannan duka nuni ne a bisa tsarin yadda sallah da kuma kiyayewa ƙa'idodi nata da kuma aikata ta daidai da yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce shi ya sa wa zala salasalam ya sabke nauyi ya hau mumbari ya sallah ce sallu kamar ra'aitu muni su salli kuma wajibi ne tilas ya zama sallah mun ya koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar mu kuma mu aikata ta tare da nutsuwa daidai da yadda aka umarce mu sai mai salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam kowa halarto da bukatun shi na alkhairi Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi wanda suke da damuwa Allah yayi damuwar su Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala jikan waɗanda suka rigaye mu Allah subhanahu wataala sauko mana aminci da zaman lafiya a kasan mu da kasashen musulmi duka baki daya dukkanin inda musulmi suke Allah subhanahu wa ta'ala kare su ya kare imanin su Allah kare jinin su musamman ƴan uwan musulmi wanda suke a Palestine da sauran kasashe na musulmi wanda ake fama da fitintunu da yaƙi yaƙi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala iya mana duk abin da ba za mu iya ba matasan mu Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da su shirye da su akan tafarki na gari Allah ya samu da ƙarshe mai kyau ya rabu rani اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم في اسمائنا وابصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعلنا كل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل جنتك دارنا ولا تسلط في ذنوبنا ولا يخافك فينا لا يخفنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم في بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك هادي من تشاء الى صراط مستقيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنا ساءت مستقر مقاما اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء وآية الهدي والنور ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي أن الدين وأغنى من الفقر يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك